أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وشفيئنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a wannan rana irin wannan ranar juma'a ranar ashirin ga watan safar hijira ta ma'aiki alaihi salatu wassalam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da tara za mu gara dawo da darasin da aka saba ana yin a wannan masallaci na juma'a da ke cibiyar addinin musulunci a nan garin damaturu kamar yadda shi imam ya ba da umarni a zuwa ci gaba da yi bayan wasu kusan takwas da ba a samu an yi wannan darasi ba saboda harkiki da fitincinu da jihohin nan suka fuskanta muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu cikin amu cikin ikrar wanda kuma har muka samu damar ci gaba da waɗannan darussuka da da muke gabatarwa kuma kamar yadda aka ba da umarni akwai littafin da a wancan lokacin muke yi littafin halin masa'il في شرح مختصر الأخبار بدلائل وندا ترجي نشهر الكتابي مختصرنا الإمام عبد الرحمن الأخضري وندا شيخ شيخ مالمي شيخ سعد بن عمر يي وشرحي شرح كما ياي شيء أحاديث شيء yana fitar da matsalolin cikin waɗanda suka zo cikin wannan littafi a hadisai ne kamar da zai bayyana dalilin da ya sa ya rubuta wannan littafi a cikin mukaddimarsa da za mu karanta a yanzu bismillahi rahmanir rahim da sunan Allah Allah mai yawan rahama rahamar da take gamanniya kuma ne ke bantacciyar rahama rahamar da take fuskantar mummunai su kadai mun sha bayani a wannan masallaci a karatunmu idan aka ce ismu imma an ɗauko shi an ɗauko shi ne daga sama ya sumu masdarinsa sumu wa imma an ɗauko shi ne daga wasama ya sumu masdarinsa ma wasu ma sima wanda idan ka ce an ɗauko suna daga sama ya kumu kana nufi shi mutum yana ɗaukaka da sunan shi ne sunan shi ne yake fita sai ya ɗaukaka idan kuma ka ce an ɗauko suna daga wasa ma ya simu ne kana nufi suna shi ne alamar sanin mutum da suna ne ake tantance mutane daban-daban a ce wannan wane ne shi kuma wannan wane ne to duk wannan yana nuna maka waɗannan wajibi guda biyu duka karfafu ne a lugha amma ka ce an ɗauko daga sama ya kuma sumuwan ko ka ce an ɗauko daga wasama ya simu wasman simatan duka karfafe ne sifofin nan guda biyu ar-rahmanu da ar-rahimu dukkan su an dauko ne daga masdari rahima yarhamu rahmatan ar-rahma anan aka dauko daidai da wazarin da aka bawa sifa shine daidai irin ma'anan da ake bukata misali Allah ar-rahmanu ne Allah ar-rahimu ne ar-rahmanu min ar-rahma الرحيم من الرحمة الرحمن على وزن فعلان الرحيم على وزن فعيل وزن من فعلان وزن من فعيل هو النشين يكي بمبا تمعنا سولا رباوة duk suna ko duk wata sifa da suka gina ta da wannan wazani fa'alan suna nufin abinda abinda zai gane komai da komai misali balarabe zai ce maka shab'an shab'an hada rajul shab'an wannan mutum ne wanda ya koshi in aka ce ka koshi da abinci ma'ana koshin yana shafan cikinka gaba ɗaya haka inda za ce hada rajul hada rajul a ce jaw'an jaw'an ala wazn fa'alan mai jin yunwa to aka ce kana jin yunwa yunwai tana shafar jikinka ne gaba ɗaya haka za ka ce rayyan ka goshi da ruwa koshin ya shafi jikinka gaba ɗaya haka in aka ce afishan kana jin kishirwa kishirwan zai shafi jikinka gaba ɗaya me yasa ya zamo jiki gaba ɗaya saboda an dauko daga wazani na fa'alani to domin haka ne idan aka dauko wa Allah suna da wannan wazani aka ce ar-rahman ana nufin Allah yana da wata rahama wannan rahama tana shafar kowa tana shafar komai yana da wata rahama wacce take shafan kowa musulmi ne kafiri ne munafiki ne mutum ne aljanni ne tsuntsu ne tsuro ne rana ne farin wata ne tauraro ne ko menene wannan rahamar wannan rahamar to tana shafan kowa da komai domin haka aka bayi wannan suna ar-rahman din amma idan ka duba kamar da muka bayyana ar-rahman wazanin sa fa'alan ar-rahim wazanin sa fa'il zaka ga shi kuma fa'il asalin fa'il din yana zuwa mubalaga misali mubalaga shi idan ka ce ali misali ali mai ilimi ba tare da ka nuna ya tara ilimi da yawa ba kawai shi ke ne yana da ilimi amma idan ka ce alimu tana nufin mai yawan ilimi ya tara ilimi mai yawan ilimi ya tara ilimi to domin haka wannan wannan suna na Allah Ar-Rahim ma'anan da zai bayar yana nufi shi ne yawan rahama ne yana da yawan rahama wannan yawaitar wannan rahama takan kasancewa wanda suka cancanta da a tura musu wannan rahama ne shi yasa za ku ga Qur'ani yake cewa wa kana zil mu'minina wa kana zil mu'minina rahima bai ce wa kana bil mu'minina rahamanan ba saboda shi wazanin fa'ala din yana nuna gamewa yana nuna gamewa abu ne wanda kowa zai samu abu ne wanda kowa zai samu wannan wazanin kuma fa'il yana nuna wani abu ne mai yawa wanda ana ana bawa wanda wadanda suka cancanta ba to don haka yace wa kana bil mu'minina wa kana bil mu'minina rahiman bai ce wa kana bil mu'minina rahamanan ba kanan ne zaka gane a hadisin da yazo sahihi a kuma aiki alaihi salatu wassalam yake cewa yake cewa rahamanu dunya rahamanu dunya din kanan zaka gane ar-rahman din gamuwar wannan rahama kakan ya kasancewa duniya ne shi kuma ar-rahim wannan tarin rahama tarin rahamar kuma ita kuma take iya kasancewa a lahira shi sai ce wa kana bil mu'minina rahima saboda mu'minai ne suke amfana da wannan wannan rahama ta lahira din a ciki babu kowa babu kowa sai mu'mini a ciki to domin haka ne malaman ilmin sarf suna cewa a duk lokacin da kasan wazani kasan wazani ismi to wannan wazanin shine zai baka ma'anan wannan ismi me ake ne ba da kuma baka san wazanin kalima ba to wannan yana nufi ko da ka san gundarin ma'anar wannan kalima to baka san me ake nufi da wannan kalima din ba domin haka zaka ga cewa kalima ɗaya ce an sarrafa ta an yi tasrifin ta zuwa zuwa lafuzzuka daban-daban misali za a ce zaraba a ce yadribu a ce idrib a ce daribun a ce darbatan a ce dirbatan a ce madrubun irin wannan a ce adraba ko a ce darraba zaka ga cewa an fito da wazani daban-daban domin ne ana so ne a nuna ko da asalin asalin ma'anonin gaba daya sun taru a duka amma kuma akwai irin nau'in dukan da ake ka ake nishi irin yanayin duka to domin haka ne anan Allah subhanahu wataala yace ar-rahman sannan kuma a wazni a wazni fa'alan kuma yace ar-rahim a wazni na fa'il shi kuma suna Allah Allahu din sauli sahihi ba mushtaqi bane sauli sahihi wanda su tiba wai suka rajjaha cewa sunan Allah Allahu kalma ce wanda ba kalma bace ta larabci ba kalma bace ta larabci wanda za a ce an dauko ta a wata kalma daban kamar yadda yanzu misali sun ce ismu bin ismu sun an dauko ko a sama ko a yasmu a sama yasmu kumuwan ko an dauko wa sama yasmu simatan ba ko mun ce ar-rahman mushtaqqu min ar-rahma ar-rahim ma mushtaqqu min ar-rahma aji ar-rahman wanda nuka fa'alan ar-rahim wanda nuka fa'il da shi wannan Allah ba a mishi shi Allah bin balarati bane wanda aka dauko shi a wata kalima domin haka ne Allah subhanahu wataala yake cewa hal ta'lamu lahu samiyan yana da safarani shi Allah ha ma'ana ba shi da safara tunda Allah ba shi da safara sunan shi ba shi da istiqaqi sunan shi bai da dukkan ace ga inda aka dauko sunansa wannan shine kauli sahihi wanda al-Imam Tibawi ya tafi wanda shine shugaban malaman nahwu na duniya mutum da farko da ya wallafa littafi na nahwu wanda suke cewa wannan suna mustaqi ne sun yi sabani Allahu bin ayya aka roƙo suka ce daga alaha alaha ya alahu ne min babu fataha yasahu anan aka dauko suka ce asalin kalmar tana tana bada ma'anar bauta ne bauta ne to suka ce asali Allahu din suka ce al-ilahu al-ilahu ilahu ne aka sa mishi al sai zamto al-ilahu sai aka cire hamza na ne kasara sai damu da ya sai zamanto Allahu wanda ma'anar zai koma asalin ma'anar da kalimar alaha ya alahu za ta bayar ma'ana kamar ka ce a kamar ka ce abada ya abu abada ya abu kamar nasara yanzu kenan abada ya abu ma'ana in ka ce allahu kamar ka ce al-ma'bud wasu kuma suka ce a ba daga babin fataha yadda ku bane an dauko daga babin fariha ne ya faru wanda kuma wannan yana bada menene yana bada ma'ana ma'ana abin rudewar abu ma'ana Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya rutar da kokolwa ya rutar da kokolwa kokolwa ta kasa dago shi ta kasa gano shi saboda haka aka dauko daga aliha ya alaku min babi fariha yafrahu ba alaha ya adahu min babi fataha ya sabu ba wasu suka ta an dauko shi ne daga laha ya rubu laha ta ha babba saboda akwai laha na ha karami akwai laha na ha babba laha na ha babba ma'ana in tajaba an an dauko wa Allah suna Allah daga wannan kalma laha ne laha saboda Allah Allah abu ne wanda yake koyayye suka kawo maganganu da akwali da yawa amma kauli sahihi shine sunan Allah Allah ba ba larabci bane sunan akwai shugabannin a samu yaren larabci saboda haka ba shi da istiqasi ba yi da mishtab maganganu akan bismillah bayani ne da yawa yace alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi wa rasulihi kitabahu al-hakim yace godiya ta tabbata ga Allah wanda ya saukar wa bawansa manzansa littafinsa mai ɗauke da hukunci alhakim zai yiwu ya kasance manansa minal hukumi an ɗauko shi daga hukum ma'ana littafin yana ɗauke da hukunci mai ɗauke da hukunci ko littafin yana hukunci tsakanin halittu gaba ɗaya zai yi a ce mustaqqun ne min al-hikmati littafin yana ɗauke da hikimomi abubuwa da yawa wanda littafin yake ɗauke da su wa bayyana fihi ahkama dinil qawi ya bayyana kuma hukunce-hukuncen addininsa wanda yake miƙaƙe mubalaga ce ta ƙa'id zaka ce qama yaqumu qa'im zaka ce qama yaqumu qawim qawim din mubalaga ce ta qa'im kaman ali mubalaga ta ta'ali wa arshada bihi an-nas ila siratihi mustaqim da wannan lillahi Allah subhanahu ta'ala ya shiryatar da mutane zuwa hanyar sa madaidaici wassalatu wassalamu salati da sallama salati da sallama bambancin su haka as-salatu as-salatu tara wa ma'aiki daraja shine yi wa ma'aiki salati kenan ma'ana an ce kai wa ma'aiki salati ka roka wa Allah ka roka wa ma'aiki Allah ya kara shi daraja akan darajar darajarsa kada shi ma'ana yi wa manzo salati kenan don haka za ka ga farkon salati ibrahimiyya wacce aka rawaito za ka ga farkon ya tashi Allahumma salli Allahumma salli karshen kuma ya ce innaka hamidul majid majidul min al majid al majid shi daraja da ta ce innaka hamidul majid hamidul din yana komawa zuwa ga sunan sunan ma'aiki Allahumma salli ala Muhammad Allah Muhammad Allah kuma al hamid Allah Muhammad Allah al hamid ma'aiki Muhammad an dauko shi min al hamid Allah al-Aziz shi ma an dauko min al-Hamd sannan majidun din kuma yana bada ma'anar salati ne to saboda haka haka ce kai wa ma'aiki salati ana nufin ka nema shi daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi kuma assalamu din imma assalamu din sunan Allah idan ka ce wassalamu ala rasulillahi ma'ana Allah din kayan manzon Allah ne Allah din Allah din na ma'aiki saboda sunayen Allah akwai assalamu eh assalamu ala ala rasulillahi Allah assalamu din ajisa ko na ma'aikin Allah ne alaihi salatu wasallam ko kuma assalamu masdari ana cewa assalamu a cire ta ana cewa assalamatu asata duk masdari ne beta da marar talib duka mazari mana rashin tsoro daukewa ma'aiki tsoro saboda ya zo a hadisin shafa'a a shafa'a cikin sahih bukhari gobe kiyama duk annabawa da manzanni suna takar suna tsoro kowanne ne yana cewa nafsi nafsi amma ma'aiki to ana laha ana laha saboda an ro an roka mishi rashin takar rashin tsoro al'umman sa kullum suna nema mishi salama ma'ana suna nema ni cewa shi din abu da kiyama kada ya tsoro komai kada ya fargaban fargaban komai to shi ne yakan ya daukan wannan to shi ne wassalatu wassalamu ala sayyidi anbiya'ihi wal mursalin karawa ko yi wa ma'aiki salati da kuma nema ni aminci aminci a da sayyidi anbiya'ihi a bisa shugaban annabawansa gaba ɗaya wal mursalin ya zo a cikin sayin bukari da muslim aiki alaihi salatu wasalam da kansa yana cewa ana ana sayyidu wada ana sayyidu wada adam jikan da annabi adam ya haifa ni jagora har da shi annabi adam mutum kansa ana sayyidu wada adam in dai dan adam ne ni shugabansa ni ni ina sama ana sayyidu wada adam كمان يستيازوا أحاديث فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة سيدة سيدة حتى يجازوا الحسن والحسين سيدا شباب الجنة سيدا شباب الجنة هكا هكا معاذ سعد بن سعد سعد بن معاذ شجباء الزراوة yana cikin gida da ya shigo majalisar ma'aikin da yake karatu sai ma'aiki ya ce wa ansarawa ku mu ila sayyidiku ga shugaban ku ya zo ku yake tsayawa haka Allah subhanahu wataala yake gaya wa annabi Yahya yake cewa wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min salihin saboda haka ma'aiki ya zama shugaban duk wani abin da Allah subhanahu wataala ya halitta wa imami asiya asiya jami'i ne na safi haka shi as-safi an dauko daga safa yasu abu atashi shi ya zama kalbi a wanke shi da al-safa yassu daga nan ne aka dauko al-mustafa al-mustafa ana ma'aiki tatacce ne lababbe ne to shine safi alawatu bi fa'il an dauko shi ne daga safa yassu jami'in sa kuma asiya kamar da zaka ce al-wali jami'in sa awliya awliya haka na as-safi jami'in sa asiya shi ma haka kiyasu jannin duwan isri wanda yake zai muda'a muda'a ya kan shaji zaka shi ashita ashita kiyasi ne na jannin mana wa imani asiyai jagoran zababbun zababbun hadisansa zababbun ko tatattun hadisansa wal muttaqina kuma jagora masu tsoron Allah cikin al'ummansa wane ne wannan wanda duk ake mishi wannan kirari a ce sayyidu anbiya'ihi wal mursalina wa imamu asbiya'ihi wal muttaqina nan wane ne shine muhammad alladhi fassala ma ujmila fil qur'an shine muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda aka dauko mishi da suna daga sunan Allah al-Halim kamar da suka fada manzo muhammadu Allah kuma al-Halim ko kuma Allah al-Mahmud kamar yadda sha'irin mawaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama Hassan Hassan bin Thabit yake cewa wa shaqqa lahu min ismihi min jillahu wa zul arshi mahmud wa hadha muhammad Hassan bin Thabit ne mawaƙi manzo a gaban manzo yake rera shi waka yana yabansa yana cewa Allah wa shaqqa lahu min ismihi Allah ya ya dauko mishi daga sunansa ya dauko mishi da suna jillahu saboda girmama shi zama ba irin sa fazul arshi mahmudun allah bi al arshi sunansa mahmud kuma mahmud ismun ismul maf'ul ne daga min al hamdi min al hamdi sannan muhammad shi ma ismul maf'ul ne min al hamdi bambanci mahmud ismul maf'ul na sulasi shi kuma muhammad ismu a ismul maf'ul na ruba'i adawatu fa'ala wannan shi ne babban datu shi sai yace zul arshi mahmud yace wa hada muhammad wannan zai nuna maka cewa tun a zamanin ma'aiki ma'aiki yana da mawaka masu washe shi masu wake shi masu yabansa yana nan a raye a gabansa kamar daga cikin akwai sawadi bukari yake cewa wa kulli shafi'an yawma la zu shafa'ati kuke ga wa ma'aiki wa kulli shafi'an yawma la zu shafa'ati yubudin fasilan an sawajibul qarib kaga ma'aiki rera wannan fasila yake cewa kulli shafi'an ya ma'aiki ka kasance mini ne ceto yawma la zu shafa'ati wannan shahidi ne na malaman nahwu yawma la zu shafa'ati ranan da babu ne ceto ka kasance mini ne ceto ceto bi mugunin fasila koda da bi da fatil ne babu wanda zai iya ceto a wannan rana an sawaji al-qari sawaji al-qari sun sunan da wannan shi ne cewa wai izhar fi maqam al-jumar sai mu kun yace sai mu kun fasilan an sai mu kun an ranan da babu ce tona kaccece ne ita ranan da babu ne ce sun sawatan qari ranan da babu babu ne ce sun sawatan qari a wannan ranan kaccece ne kafilu ne yawa da sahabban manzo mawaka suka waki ma'aiki alayhi salatu wassalam daga cikin shugaban su shine Hassan bin Thabit shine ya rera wannan baiti fazil arshi mahmud wa hada muhammad shi wannan suna muhammad da suke sunan kansa ismul azam ma'ana suna ne wanda inda ka san sunan da ke sunan za ka kira sunan Allah subhanahu wataala ya biya ma bukata saboda duk abin da ka sani na hadisi Allah subhanahu wataala ya tattare shi cikin wannan suna misali wannan Muhammadu din kaduba yana da harufa daban-daban guda biyar kaga yana da mimu akwai mimu shine mimu mai lamba na farko yana da ha akwai ha ha ha ha yana da mimu guda biyu ne shadda muhamma cikin da kaga shadda harufa guda mimu guda biyu sai ga daddal kaga harufa guda biyar da waɗannan mimin guda haruka guda biyar ɗin ka yi hajji mafi ce hakkun harfi shi ne ka rubuta ka rubuta misali mimun ka rubuta mimun ka rubuta ha sannan ka rubuta mimun mimun ka rubuta dalu in ka buga adadin da yake shi zai ba ka adadin annabawa manzanni misali akwai misalin da ake cikin al-hisabu al-hisabu dumman shine har ha huruf al-hijabi kama yadda su misali misali mimun a wannan misali 40 ne ya in goma ne kaga in ka rubuta mimun kaga kana da 40 guda biyu da goma daya ba kaga shafin ne to a cikin sunan ma'aiki akwai mimun guda uku ne kaga kana da shafin guda uku ne ba to a wannan misali zamu karanta dalol dan dal uku ne a wannan misali alif kuma guda ɗaya ne sannan lam kuma talatin ne kaga anan kana da nawa kudu da ɗaya da talatin kaga talatin da biyar ba in ka ɗauki talatin ɗin ka raba goma goma ga shakkin guda uku na za su baka nawa za su baka ɗari uku ne ɗari uku to kana da ga guda biyar a nan ga biyar in ka rubuta ha ha uku takwas ne ha'un takwas ne takwas da biyar nawa zai baka ga takwas da biyar zai baka goma sha uku kaga ɗari uku da goma sha uku shi ne adadin annabawa kuma adadin annabawa musulai a tsatsani su ta'ala sai ya tattare a cikin wannan suna ɗin muhammad a cikin wannan suna za ka samu adadin sama da ƙasa adadin sammai bakwai sai bakwai a cikin wannan suna za ka samu gabar da yamma da kudu da arewa a cikin wannan suna shi wani abin da Allah subhanahu wataala ya halitta cikin wannan suna in ka iya wannan suna za ka dinga bugawa za ka dinga bugawa tani kaza tani kaza zai baka kaza tani kaza zai baka kaza duk za ka buga duka shi komai da komai a ciki domin ya tabbata shi ya alaihi salatu wassalam shine shugaban hadisi gaba daya shine yace allazi fassala ma ujmila fil qur'an fi hadithi sharifa shine wanda ya fayyace yayi filla filla da abinda aka tunkula a cikin qur'ani da hadisan sa masu daraja ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayyana lin-nas ma nusila ilayhi لتبين للناس وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون شيء ما يكشيني يكي لا كلا يدلا دلا أبن دعك زود شيء وأبوكون دعك زود سوء من كللو القرآن تحدثن سبع درجة شيء ما يكشي وأوتيك جواز الكلم ما يكشي سؤال من كللو كلموني a hadisi daya yadda wata bajitabi majallalai sharhin hadisi guda daya haka Allah ya bashi baiwan kullalun kalmomi wanda da wannan ne yayin sharhin Qur'ani wa sharaha mastaqaba minhu yayin sharhin abin da ya zamo mai wahala ana cewa sa'uba sulasi ana cewa ista'faba ista'faba da yayin sharhin abin da ya zamo mai wahala minhu daga Qur'an din ta'alimihi da karantarwarsa wa dalailihi al-hakima da kuma dalilansa wadanda wadanda suke masu hikima wa alana yayin shela ya sanar annal ulama'a cewa su malamai warasatul anbiya yayin ya sanar da duniya cewa malamai su ne magadan annabawa wannan ya kawo hadisi ne a dunkule wannan hadisi za ku ga a hashiya ya rubuta Imam Bukhari da Muslim da Ibn Majah da Abu Yahya to rawaito Bukhari da Muslim ba su rawaito wannan hadisi ba sun kawo hadisi a tarjama ne sun sa gun malaman hadisi rawaito hadisi daban ana cewa rawaito shi mutsari sannan rawa ta'aliqin hadisi shi ma daban kawo tarjuma hadisi shi ma daban shi Imam Bukhari in ya ga hadisi bai cike sharuɗan sa ba ma ya rawaito shi Allah da Allah kai mana Allah kai shi ne ya cire sanadin ya bar sahabi ko ko ya yanke sanadin da gangan tsakanin shehi da shehi da ya rawaito da wannan sahabi sai ce kana Abu Hurairah kaza kawai kana Abu Hurairah kaza ko ya ce an dinga kana Abu Hurairah tsakanin Hisham da Abu Hurairah akwai rijal da jiji ne abin da yasa shi ne dan ka gane cewa hadisi baya kada dinka ko da hadisi ko ilimin ya rawaito wani ya rawaito amma shi a gunda wannan hadisi ba kan bane dan ka gane wanda zai rawaito shi ta alifi shine ma'awwal ma'awwalul معول الحديث وابن معول الرجال وابن يطلق ومعول الاسناد يطلق ولو الى اخره معلق معنا هذا في حديث معلق انا في حديث ده دغنغان ذا في سند فقودا زوا شيء ana rawaito hadisi ta alaihi dan ne dan ka gane wannan hadisi baya karanta wani lokaci kawai zai kawo hadisi a tarjuma misali zai ce babu babu anna warasatul anna babu anna anna ulama'a warasatul anbiya zai ce babu al ulama'u warasatul anbiya irin wannan ka gani a sayyid bukhari karka ce bukhari ya rawaito wannan bukhari ya tarjuma ya kawo hadisi tarjuma to wannan ne shi ne taliki ya gani yace rawa bukhari ya ga haka bukhari ya ga wannan muslim sai yace rawa bukhari dole muslim bukhari da muslim duk ba rawaito wannan wannan hadisin ba kamar da zamu zo mu tabbatar hadisin daga baya cewa yayi shela cewa malamai malamai sune magadan annabawa wa'alan annal ulama'a warasatul anbiya yayi shela ya sanar da cewa malamai ne magadan annabawa al ulama al ulama a janki ne a janki ne tafsiri na ali kamar zaka ce sahi kamar sa ka ku akabir kumala kabir kumala haka zaka ce ali ulama warasa kuma shi ma janki ne na wari mana al'ulama malamai warasat al-yasu magadan annabawa fi tablighi wa tawbihi ma ja'u min as-sirat al-mubin wajen isar da da kuma bayyana ko killa killa da abinda suka zo da shi na hanya mai dauke da bayani bayyanannen hanya wa sarraha kuma ma'aikin ya kara bayyanawa ya kawo su sarahatan ba ba a boye ba ya kawo su sarahatan a bayyane anna man yuridu Allahu bihi khairan cewa al duk wanda Allah ya nufi shi da alkhairi yufaqihu bihi zai ba shi fiqhul hadisi zai ba shi fahimtar hadisi saboda zai kasance yana yin addinin sa ba kare da ya shi ba akan basira akan ilimi yake addinin sa amma duk wanda Allah bai yi shi da alkhairi ba ba zai ba shi tiku a cikin addini ba haka sai tiku shine dalili bayan an an gaza diyanu ko an dafa diyanu shi ake so ba wahala misali wannan in ka dauko hadisi a Qur'ani akwai aiki yawa a kai saboda in ka dauko aya a Qur'ani misali kin ka san wannan ayar na kuka ce ko mun kuka ce tana da bukatar ka san da wannan aya na suka ce ko mun suka ce in in na suka ce za a aiki in mun suka ce ko ba za a aiki ka ba misali ya innama al-khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rizqun min amal shaytan wannan na suka ce za a aiki da amma ya ayi wanda fi amun da ta tarabu salata wa antum sukara mun suka ce ba za a aiki ka ba aya ce a cikin Qur'ani ana karantawa ana samun tsada amma ba za a aiki saboda ba zai yi mutum ya sha giya haka haka aka rika shi sai ai Allah ya ce la tasratu salatu wa antum sukara yanzu ba lokacin sallah bane shi yasa na sha ba wanda zai karbi wannan dalili kuma da Qur'ani ya kafa hujja da Qur'ani ya kawo dalili haka nan shin wannan aya ta san da mutulaka ce ko muqayyada ce mutlaka ta kun kayyada khassa ce ko amma ce ba ta kuri ba sannan akwai abubuwa da yawa ayyuka da yawa irin wannan wanda aka kawo ma aya gabanin ayi aiki da ita akwai ayyuka da yawa da zaka aka kawo ma hadisi shi ma farko hadisi aka kawo ma kana so ka san sai ne ko ba wannan majalis zalika ayyuka da in ka san sai ne to anan ne ayyuka za su biyo baya na su biyo ko mulki ne amni ko khasi mutlaq ne ko mukayyar ne ne waqi'at aini ne ko ba waqi'at aini bane duk ne kai wai na ayyuka kamar yadda misali ba zai ka ci abinci ga ba ai a aka ce abinci dole yana bukatar aiki kafin da zama su abinci farkon wannan aiki ne ne shuka ba farkon sai shuka sai noma sai zaini sai gidi sai tatsawa sai bukawa nemo mai manda itacen dafa abubuwa da yawa a ce wani abinci ne a shi ba to shi dubu din abinci ne da fafe ba abin da ya rage kawai sai ya dauka misali da zaka ba misali shi in ka karanta akhdari zai shi ma farallan sallah za shi ma goma sha biyar ne ce masu goma sha biyar ne kafin shi ya gano farallan sallah su goma sha biyar sai da ya duba ayoyi da suke magana a kan gaba da ya ya ware kai ya ware ya ware a amma ya ware duk ya kuwaye gaba daya wanda suke za a yi aiki da su kuma ya zuwa da ya yi aiki ya haɗa da hadisai ma'aikata sallolin da ba a yi ware karatu kabbarar harama farilla ya ware karatu fatiya farilla kai karatu a tsaye farilla saboda ba taɓa rawaito wani hadisi manzo ya karanta fatiyar sallah a zaune ba bai ce ma rukuki farilla ka ɗauko a farilla shi ma wasu ba su jada farilla ka ɗauko to kafin ya yi a samu wannan farasar ko kayajiya ana bukatar tara ayoyi masu bayani akan sabba hadisi masu bayani akan sabba na ai sai kai ka zane su kawai da sunan a haɗe kawai da zarar ka ɗauki wani abubuwa goma ya biyar ka san farallai ne in ka bar ɗaya daga shi ba ka da sabba to shi yasa ya ce duk wanda Allah ya nufi shi da alkhairi Allah zai ba shi cikin a cikin addini bambancin cikin da hadisi shi cikin an gama komai saura aiki shi kuma hadisi dalili ne gudari dalili ne gudari don haka ne in mutum bai karanta su ba yana karanta ko bulugul maram ko mustaka ko da tsari sai dinga samun wasu hadisai a zatansa ne karanta misali hadisin salaf hadisin busra ko hadisin salaf yana cewa al'aurarka wata gaba ce cikin gabobin ka so in ka taba al'aurarka alwalan ka ba ta ko hadisin salaf hadisin sura yace a duk wanda ya taba alwalan ka dole ya saki alwala sai ka dauka cikin taru da shi sai ka ce yaya haka can an ci alwala ko gani ba nan an ci ya gani ka gani amma in ka zo misali ba su kuma a cikin abubuwan da ke ba ta alwala za ci ma daga taba al'aura ne ka ba ku san dalilin da yasa aka ajiye hadisi kan haka da shi hadisi sura aka kira ma ku shi ba ka san dalilin tarjihati murjihati yawa aka ma wa ala aka maka shi aka sauka ga ma ku aka ce kawai ka taba al'auran ka gaban ka to kamar wannan ne shi ne yace daga cikin abin da ma'aikaci ya sarraha man yuridillahu man yuridillahu bi khairin yufaqihu fi din zamu shi ma mun tafsirin wannan hadisi saboda ya ce rawahu tabarani a hashiya fi ma'adi salasa a ka'idan tafsirin hadisi idan hadisi yana kusa ba a harraja shi a nesa shi zaka ga malaman tafsiri zaka ga abada jaza abada jaza ana ya kai ya kai kusa nesa mana gabanin aji al-ma'adi ma ai ashabu sunan أصحاب الجوامع إيه أصحاب المصاني ثم سروا يقولون حديث واي مثل برسولا زي برسالي يجي يتوقو حديث الدجاء معاد لولا تتفن حديث سنة مراتب مراتب akwai afiha akwai as-sunan akwai al-maqadi akwai al-jawabi akwai al-azza akwai al-maadi suna da iri iri idan hadisi yana kusa ba a dauko shi a nesa duk za mu zo mu bayani a kai lokacin da muka fassara mukaddima muka zo takriri shine wa an afdal ibadati fi cewa mafi ibada shi ma wannan hadisi za mu so mu magana a kansa ba hadisi bane marfu'i mutafid kamar da bayani da a nan wa afdal ad-din wara shi ma wannan hadisi bayani zai zo a nan cewa mafi cikin ibada shi ne samun fahimtar addini shi ne fiqhu kenan saboda fiqhu idan bai samu ba ibada din ba za ta inganta ba saboda haka samun fiqhu shine farko gabanin ibada wa afdalu dini mafi cikin kuma addini mafi cikin addini kuma alwara shine mutum da mutum da zai bar abin da ake ce ma ba da shi aka ce alwara abin da za a ce shi ba ni ai ba komai ko ka ce a mutum da zai bar abin da aka ce ma kuma shi mutum da zai aikata abin da aka ce sahabi to wannan shine mafificin wanda yake da shi saboda duk aka ce ma wannan abu da kuma in ka ga dama ma za ka yi aikata ko yaushe za ka aikata wata ran za ka cikin haram kamar da ya zo a cikin sarra'i yar'a hawla al-hima ba yushiku an yaqa an yaqa mutum ne makiyayi a bakin shinge iyakar gona yake ce wata ran za su ci dabbobi su a tsakiyar gona to kamar haka ne komai aka ce musulmi ne ba ruwan da za ka aikata ai ba a hana ba an ce musulmi in kana so za su yi ai sai ke to wata ran za ka fada shi a ba shi ne yace wa afdala wa anna afdala ibadatu jahu wa afdala dinul wara alwara shi alwara din yana sama da الورع يسمى وعلى آله وصلاة وسلم تبت أبي سآلا ينجدن تا haka shi alayin gidan ma'aiki ana nufin gidan familin da shi kanki familin da kansa na biyu familin da ya ta'ala rabbi Allah ta'ala na uku familin abin nan Ja'far na uku familin Afif na hudu familin Abbas na shida familin Hamza waɗannan gidaje guda guda shida shine ake ce su ahlu bayt su aka hana shi sadaka sadaka haram ne akan saboda sadaka din da shi ne kazanta ne na dukiya su kuma zarkaka ne إنما إنما إنما يريد إنما يريد الله يريد بعضكم الرجس أهل البيت ويطهره ويطهره تطهيرا في ترك كاري حتى أنا تشين سنة وما أنت شريفي أنا daga zaman zuwar zuwa wannan zamani sun ake cewa sharifi alayen gidan manzo su wanda na sabarsa yake da alaka da tsayen wayannan famili guda shida shi sharifi shi dangin manzo saboda duk banu hadi hadi ya tattaje su gaba daya banu abdul mutallib banu hadi shi da ake cewa muslimu bani abdul mutallib wa muslimu bani hashim musulman banu abdul mutallib da banu hashim ne ake ce musu ahadu bai ma'ana wa'anda suka musulunta banda irin su banda su abu talib abu talib bai musulunta ba shi haka irin su alhari dan gidan abdul mutallib ne irin su babu su a cikin haka su abu lahabban da saboda ne saboda ba su musulunta ba wa sahabihi da kuma sahabban zaka ce sahab jami'i ne na sa'i jami'i ne kama da mufrad zaka ce sahab jami'i na sa'i rakbu jami'i na raki haka ne misali sayr sayr jami'i na sa'i jami'i na sa'i zaka ce ma sayr sunan ba na ne ana tsuntsaye tsuntsaye har tsuntsaye din shi tsa'ir tsuntsaye shi ne fa yakunu ta'iran billahi ko fa yakunu tayran tayrin jami'i tsa'ir mustaqim alladhina dhahaw bin nufus wal ja'i su alayen gidan manzobin da sahabban su ne wanda suka sadaukar da rayukansu suka sadaukar da darajarsu shi alja suka ajiye darajar akan addini wal amwali suka sadaukar da dukiyoyinsu wal ahali suka sadaukar da iyalansu iyalansu jam'i ne na tafsiri jam'i ne na tafsiri wadiyari suka sadaukar da gidajensu da gararensu a fi sabili bina islam a ta hanyar gina musulunci wa hamalu ahkamahu wa shara'i'ahu bil aqwali wal af'ali suka suka yi dakon hukuncin hukuncin musulunci suka dauki dakon hukuncin hukuncin musulunci da shari'o'in musulunci da maganganunsu da kuma ayyukansu ana za su faɗa a harshe a aikata za su aikata practically a gani a koyi da su wal jihadi da kuma jihadi ila sa'iril anha'i ila sa'iril anha'i wal anani da suka dau dakon wayannan abubuwa sai suka kai zuwa zuwa wasu bangarori daban al anha'in jami'i na nahiya wal anani suka kai wa wasu mutane wasu jama'a daban wa man nahaja manhajahum من العلماء والفقهاء yace salati ya hada da wayanda kuma suka bi hanyar wayannan alaye da sahabbai daga cikin malamai da kuma malaman fiqh ila yawm qiyamin nas bi rabbil alam har zuwa ranar tsayuwar mutane a gaban ubangiji wanda yake al'allam mai yawan sani hamda sai shi zuwa Allah ya kai assalamu alaikum